أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القاسم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين الأئمة الأربعة المجتهدين مقلديهم بإحسان إلى الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد الأخوة مسلمين إن أيمن سلم إبن تأدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan rana da juma'a sha hudu ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari ɗaya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha biyar ga watan hudu 2022 insha Allah za mu ci gaba tafsirinmu cikin suratul baqara bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكروا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكروا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن har yanzu dai in ci gaba da magana a kan tsare-tsare na daular musulunci bayan an dawo madina yanzu za a yi magana ne kuma a kan tsare-tsare na abin da ya shafi wato zamantakewan iyali abin da ake sai masa nizamar usra tsarin zamantakewan cikin gida tsakanin mutum da matarsa da 'ya'yansa wace irin mata zai aura a wani irin fandishin ya kamata a kafa tubalin aure shine wannan ayoyi za su mana magana akan cewa wanda musulunci ya yarda da shi shine a kafa kandishan ɗin aure akan nazafa tsafta da kuma addini shine a samu imani da tarbiyya irin ta musulunci ne ayan take cewa wala tankihul mushrikati kar ku auri kafirai mushrikai mata wato mata waɗanda ba su da addini waɗanda addinin su ba samawiyi ba ne abinda ake cewa addini samawiyi addinai a duniya sun kasu kashi biyu ne akwai addinai samawiyai akwai addinai ƙirƙirarru duk wani addinin da baya da wani dalili daga Allah to ba a ba wannan aure tsakanin mai wannan addinin da musulmi wato addinan da suka zo samawiyai daga ƙarshe dai su ne addinin yahudanci da addinin nasara wanda kuma su ne suke makwabtaka da addinin musulunci addini ne wanda yake da asali daga annabi kamar annabi musa a addinin yahudanci da annabi isa a addinin nasaranci su waɗannan addinai ne na allah aka rikita su aka gurɓata su suna da littafi suna da dokokinsu dokokinsu kuma dokoki ne wanda yake kusan ɗaya da namu musulunci wajen aure ya bambance su da waɗanda suka kirkiri addinin da baya da wani asali ko ko buda ne ko bautan kowane irin bauta ne bautan gunki ne ko ko wuta ne ko wani irin tsafi dai waɗancan layin su musulunci bai yadda a yi wata alaƙa ta auratayya da su to su ake cewa mushrika idan ka ji an ce mushrikai a nan to ana nufin waɗancan waɗanda ba su da addini duk da kalmar mushriki tana haɗa da yahude da banasare da fegar mara addini to amma a nan in ka ji an ce mushrikai to ana nufin waɗanda suke addinin da baya da asali daga Allah babu wani littafi daga Allah babu wani annabin da ya taɓa zuwa da wannan addini to su ne aka ce karku aure ku musulmi musulmi kala ya aure wadda ba ta da addini kwata-kwata wanda ba daga Allah hatta yi minna har sai in sun yi imani ba jikinsu da zuriyarsu shine abin kyama ba addinin su ne abin kyama daga ran da ta ce ta musulunta ko yar wani irin addini ne ta dawo musulunci ko za ka iya auren wala amatu wallahi baiwa wadda take aka kamo wajen yaki ko a haife ta cikin bauta muminatu amma wadda ta yi imani da Allah khairun ita tafi maka alheri min mushrikatin akan kafira marar addini walau a ajabatku kowane irin ƙayatar da ku sai komi kyanta ba za ta auri wadda ba ta da addini ba gara ka auri wadda take baiwa ce a kan ka aure ku wala tunkihul mushrikina ku musulmi kar ku aurar da ƴaƴanku mata musulmai da kafirai to nan mushrikina shi kuma ya saba da wancan mushrikati a nan mushriki na ana nufin hatta halin kitabi ga baki daya da halin kitabi da masu bautar addini marar asali ba daga Allah ba wajen aurarwa duk ɗaya ne musulmi ba zai aurar da yarsa ko ba yahude ko ba nasare ba duk da yana da addini samawi wanda ya gurɓata balle kuma ma a ce ya aurar wa wanda yake mai bautan gumaka kafin zalla hatta yi min da sai sun sai sun zama muminai ba aure tsakanin musulma da wanda kwata-kwata ba musulmi ba ne a nan ita musulma an hana mata kwata-kwata ta auri wani mutum wanda ba musulmi ba amma shi musulmi namiji an hallata masa ya auri mace wanda ba musulma ba ba kuma mai bautan gunki ba wanda take kan addini na yahudanci ko na nasaranci don haka wannan shi ne bambanci wala abdul wallahi ki auri bawa muminin mumini khairun shi ya fi miki alheri min mushrikin akan ki auri kafiri walau a ajabaku ko da ya ƙayatar da ke shi kafirin wajen dukiyarsa da kyansa da kowane irin hali irin nan ula'ika waɗancan da aka ce karku auren nan ya na kullum kiran mutane suke yi ilan nari zuwa ga su mutu su shiga wuta za a yadda 'yar musulma ta je ta auri wanda zai kafirtar da ita ba ya halakar da ita wallahu shi ko Allah yad'u yana kira ne ila aljannati zuwa ga aljanna wal maghfirati yana kira zuwa ga nemi gafaransa bi iznihi da izninsa wa yubayyinu ayatihi lin-nas yana bayanin alamomin shiriyarsa ga mutane la'allahum watakila su ya tazakaru na wa'azu saboda shi namiji shi ne arrijalu su maza arrijalu kawamuna alal nisa'i shi yasa aka ba wa namiji daman ya auri wanda suke halin kitabi don shi ne zai kula da ita shi ne zai ba ta umarni amma ba a yadda mace mai rauni ta auri halin kitabi ba don shi ne zai rinka juya ta yana ba ta umarni yadda yake so na
ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يكبر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتأخرين
na sai kuma aka shiga wata matsala matsalan abin da ya shafi mace ita kanta wadda take hannunka yaya za ka yi muhalada na zamantakewar aure da ita ta wajen abin da ya shafi saduwa amsa ga tambayan da wasu suka yi shin kan mu ma hukuncin mu akan mace mai haila irin hukuncin jahiliya ne domin su jahiliya idan mace ta samu al'ada ba su kwana da ita a ɗaki sai dai su fidda ita waje wata je ta kwana a wani ɗaki ita kadai ba sa cin abinci da ita to haka ne a musulunci sai Allah subhanahu wata'ala ya ba da amsa wa ya sa'alu na suna tambayanka anil mahidi game da hailan mata ƙulka ce huwa azan shi cuta ne Allah yake fitarwa ta hanyar wannan jini da yake fita daga jikinsu yana ɗaure mahaifa yana ɗaure duk cutar jikinsu ya fita to bai kamata mutum ya je cuɗanya da irin wannan azanta ba fa a tazilin nisa'a ku nisanci saduwa da mata filmahidi a lokacin da suke cikin halin haila wala ta ƙarabu hunna kar ku kusance su da tarawa ba kusanci irin na jahiliya da suka hana ba kar a zo kusa da ita ba ko kusa da jikinta ko kar a zauna ɗaki ɗaya da ita ko kar a ci abinci da ita ba shi ake nufin ba kar ku kusance su da tarawa hatta ya tsohurna har sai sun tsarkaka daga jinin kuma sun yi wanka wai za ta ɗaharna idan sun tsarkaka jinin ya yanke kuma sun yi wanka wato hunna min haisu a marakumullah ku zo musu ta inda Allah ya ba ku umarni kar namiji ya zai sadu da mace ba ta wajen da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa izini ba wato ta wajen dubura bai hallata ba inna allaha kusan allah yuhibbu tawwabina yana son waɗanda suke masu tuba daga laifukan su wa yuhibbu mutatahhirin yana son waɗanda suke tsarkaka daga azanta irin wannan da saduwa da mata masu haila na'am
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين
نساؤكم أي ما تنكو حرث لكم كمن هو ننكو ne yanda kuke yin shuka a gona ku gyara amfanin ku samu karuwa na abinci haka kuke yin shuka a cikin matanku ku samu amfani na 'ya'ya fatu har kaku don haka ku zo wa gonanku an nashi ta inda duk ku ga dama ba hana namiji ya sadu da mace a kowane irin yanayi ba kai dai kawai abin da aka hana shi shine kar ya sadu da ita ba ta wajen da take haihuwa ba wa qaddimu li anfusikum ku gabatar wa kanku da ayyuka na gari wanda zai zama muku dalilin albarka na samu na abin da kuka samu na 'ya'ya wata kullaha ku kiyaye saba wa Allah wa alamu ku san annakum mulaquhu za ku je fa ku sadu da Allah don haka kar ku rinka yin laifuka kuna ganin kuna zaune a duniya babu komai a daidai ke samu to wannan abin tsoro ne gara ma wanda wani abu yake samun su zai wa'azu wa alamu ku sani annakum cewa ku mulaquhu za ku haɗu da Allah ya muku hisabi akan ayyukanku wa bashirin mu'minina kai bishara wa mu'minai da rabbanta wanda suka bi dokokin Allah za su rabbanta duniya da lahira nan
ولا تجعلوا الله قردة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم
ولا تجعلوا الله كدكم إذا الله قردة wani abin da za ku rinka zama zai rinka zama muku dalili ko kuma illa li'aimanikun ga rantsarantsanku kar ku mai da Allah abun wasa kuna bibbijiro da sunansa a wajen rantsarantsan da tsasu da wani ma'ana ko mi ka ji kawai ka ɗauko rantsuwa ka faɓa wannan ya haka kamar ya raina sunan Allah subhanahu wa ta'ala to kai ku mai da Allah wato wata illa da za ku rinka amfani da ita wajen in yin alheri ya zama shi ne illa ai na riga na rantse don ba ka son ka yi alheri kawai maza maza sai ka rantse an zo an ce to ai wani ka mana ka zarce ai na riga na rantse to ku bar sa Allah ya zama kamar shi ne dalilin ku na fakewa don ku rinka in yin alheri ko kuma ku rinka yawan wato yawo da sunansa a bakin ku kuma da shi kamar wasa ya zama muku illa ga rantsuwanku a tabaru wanda zai hana ku yi alheri wa ‘yan uwanku musulmi watattaku ya zama illa da zai hana ku ku ji tsoron Allah ku kiyaye yin wani abu wanda Allah kuma yana so a yi wato kare kanku daga yin wani alheri saboda kun rantsi wa tuslihu bainan nasi ko kuma ku yi sulhi tsakanin mutane ku rinka rantsewa saboda ba za ku yi sulhi ba an ce da abin da ya sa aka kawo har maganar sulhi shine akwai abdullahi ibn rawaha sun saba da surkinsa mijin yar uwarsa saboda ya masa abin da ba kamar dai ba kamar cin amana rashin dai rashin dai kyautatawa kuma ya zamanto ya bata da wannan yar uwar taka saboda bai yi mata bai mata rikon da ya dace ba shine shi kuma abdullahi ibn rawaha ya rantsa ya ce ba zai sulhunta tsakanin su ba zai shiga tsakanin auren ya gyaru ba dama ai kamar kana yana jiran sa ne ya yi masa rashin kirki gashi kuma yanzu auren ma ya samu tabarbarewa ya ce to wallahi ba zai gyara ku ba to shine wannan wallahin da yayi aga ya rantsuwa da wai dan ta hana shi yin sulhi aka ce kar zulun ɗayan haka kare kar mutane musulmi su rinka rantsewa don kar don zama da zama dalilin da za su kare kansu daga yin gyara ko kuma yin alheri wa ɗan uwan irin wannan duk ne kamar yadda sayyidina abubakar ya rantse da zai rinka ciyar da mistahu ba wanda shi dai irin dama ta ita ki sharra man a hasan kai wanda ka kyautata masa ka kiyaye sharrin san ya tashi maka sharri zai yi sharrin da ya fi na wanda ko alheri ma baka taɓa yi masa to shi mai tsawo idina abubakar yana ciyar da shi yana kula da shi yana masa alherai lokacin da aka zo aka yi wata yi na aisha ƙarfi ya zama shi ne na gaba gaba wajen yaɗawa da kura wutan abu sai idina abin wuce ba zai sake ciyar da shi daga yau ya daina ba shi abinci ya daina masa kawai sai Allah subhanahu wata'ala ya ce a duk dai karkurin a rantsuwa cewa ba za ku ba za ku ya alheri wa yan wa mutane wanda kuke tare da su ba saboda halayen ko ba za ku ji tsoron ba za ku yi aikata wani abu na tsoron Allah ba wanda Allah ya ce ku yi na kyautatawa ko ba za ku yi sulhi ba wallahu ai Allah sami'un yana jin abin da su wanda suka saba muku suke yi yana jin su alimin masani ne ku bashi da su kawai amma ku dai tun da domin Allah kuke yi ku ci gaba da abin da kuka saba yi domin Allah na
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم la yuwasibukum Allah amma Allah baya kama ku fa bil lagawi da ya tafiye rantsuwa yi aimanikun cikin rantsuwoyi a ba wallahi ba ba ai ba irin dai wallahi komai ya zama wallahi ya yi gaggawa shigo wannan to Allah ba zai kama ku akan wannan ya ce sai kun yi kafara ba walakin sai dai yuwasibukum Allah yana kama ku ne a rantsuwa bai ma kasabar kulubukum da abinda zuciyanku ta nufi rantsuwa da gaske da shi ka rantse cewa kana jin ka rantse ne da rufe ba za ka yi kaza ba wannan in za ka komo ka yi abin da ka ce ba za ka yin ba to sai ka yi kafa amma in ba irin wannan rantsuwan ba wallah ba zai kama ku da shi ba wallahu allah gafurun mai gafara ne halimun mai haƙuri ne ana ganin ya gwaba ya gwama tsakanin gafara da haƙuri don kwaɗaitarwa a wancan halaye an san da ciwo bai da daɗi mutum ya zama kai kana kyautata masa shi kuma yana zai ka da shari to ku yi haƙuri kar ku rantsa ku ce ba za ku kyautata masa to sai Allah ya kawo magana halimu ya haɗa gafara da halimu Allah ma mai haƙuri ne kuma haƙuri ne da akwai hakuri da bayan na للذين يؤمنون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم للذين يؤمنون من نسائهم waɗanda suke yin ila'i wa matansu yaya ne mafita mutum ya rantse cewa ba zai rinka saduwa da matarsa ba saboda ta ɓata masa rai nan an yi an gama magana akan wayanda suka ɓata maka rai na abokan zama saboda zamantakewar ɗan adam haka take to ina kuma idan matar sai kuma fa ta ɓata maka rai har ka rantse ka ce kai ma tsakaninka da ita ba ma za ka rinka kula ta ba za ka sadu da ita ba wasu sukan rasa shekara ko su yi ta ɗaukar lokaci su cutar da mata to wannan abu haka zai ci gaba kawai in ka rasa ta ce nan sai nan ɗan shekarar uku ko biyu ko kaza ba ruwa na da ke haka kawai za a bar shi to ba haka ba musulunci ya yi ma abin iyaka ya ce lillabi na yi nuna min nisa'in sarrafa su arba'a ta ashirin wanda duk ya yi ila'i wa matarsa ko za a saurara masa na wata hudu daga ranar da ya rantse din in dai za ka rantse in ka rantse har sama da wata hudu to ba za a yadda ba amma in ka rantse wata daya kwana arba'in wata biyu wata uku duk za a iya jiran amma in ya kai wata hudu ba za a saurare ba saboda an sai na umar ya aika wani lokaci ya tura a je yaƙi to yana bi anguwanni anguwanni yana sauraron matsalolin mutane sai ji wata mata ta ce wallahi ba dan tsoron Allah ba da wannan garar sai wani ya girgiza shi yau da daddaren nan sai ya tambaya sai makin wa gidan da ya makin wa gidan shi ke nan da safe yake a ji a bincika wannan wace mata ce a gidan nan na ji wani magana sai aka ji aka bincika sai aka samu matar wani mutum ne wanda ya tura su wajen jihadi ya tura su wajen jihadi to to daga nan sai basira ta zo sai na umar ya ce a aika wa hafsa a tambaye ta iya tsawon wani lokaci ne mace take iya haƙuri namiji bai sadu da ita ba sai aiko wa umar haba umar ina yarka ka yi min irin wannan tambaya a cikin ai ilimi ne ba gara na tambaye na gida ba da inda ina tambaya a waje in ma kunya ne ai garin tambaya a gida ne wajen rufin asiri a kan shi je in tambayi wani a waje sai su ce wata kudu da kwana goma sai ce to shi kenan daga yau duk wani soja kada a sake tura shi wajen yaki ya je ya zauna a can har ya wuce wata hudu duk yadda aka yi duk lokacin da za a baki kar ya kai wata hudu wata uku ko ƙasa da haka kaɗan ko sama da haka kaɗan amma kar ya kai wata saboda a rinka ba wa matan mutane haƙƙi na a dawo mazan su dawo su samu zama tare da su shine to haka sai zama daidai da muddatul ilahi wata hudu din nan to shine nan ma kenan kaga abinda Hafsa ta faɗa ta yi la'akari da al'ada ta yi la'akari da ilimi da yake malama ce ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta faɗa abin da ya dace da aya ashe abin da yasa aka ce ila'in ma kar ya wuce wata hudu kenan duk abin da har ka zo karin ɗan ila'i har ka tura mace marar tawakkali da marar yarda da Allah ka je ka yi wani abu wanda yake na fatin ɗanci sakamakon kai miji ka sauran sai ba to shi ne shari'a ta ce to ko dai ka rike ta ko ka sake ka wata hudu dai za a iya bar maka wannan lokaci to duk wanda ya ma irin da yace ba zai sadu da matarsa ba to za a ba shi wata hudu idan wata hudun nan yace ta za a kashe auren ta je ta yi aure ko ya dawo kuma ya yi kafara rantsuwarsa ya ci gaba da wato biya mata bukatun ko a sake ba in ba'u idan waɗanda suka yi ila'in nan sun dawo wajen saduwa da matansu fa inna allaha kusan allah gafurin mai gafara ne rahimun mai jin kai me yasa me yawa ka ce a to ai shi me yasa har aka ba da wata hudu ai kaza a to ita shari'a ta lura ne mutumin da ya fusata aka masa wani abu na fatin rai ka ba shi dama na lokacin da zai huce ba za a ce lalle lalle a tilasta masa yana cikin fushi ya yi abin da ransa ba zai iya jurewa ba shi ne aka ba da wannan mudda ɗin a wannan dai duk abin da ya bata ma rai ya kamata a ce a cikin dai wata abu da ya wuce wata ɗaya wata biyu wata uku ya kamata a ce ka huce in da kun san dawa Allah mai gafara ne mai jin kai ne to tunda kun san Allah mai gafara ne mai jin kai ne kuma ku yi gafara wa matan ku mana ku ji alsu na'am wa in azamu talata fa inna allaha sami'un alim idan dama mijin ya taurare rai ya gama faci a ce ya yi himman dama zai sake ta ne sai ya ce to ya sake ta to Allah ya ce na ji na sani wato kaga nan babu kwaɗayi a cikin wannan ra'ayi namiji sai aka ce an ji Allah Allah ya ji ya sani ba a yi dai abin da Allah yake so ba me mahallin shahidi faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu gabul halali ila Allah at-talaq mafi kyamar halal da Allah ya fi kyama shine saki Allah baya kwadaitar da ai saki shi yasa anan sai Allah bai ba da kalma mai karfafa zuciya a wajen maganar sakin ba sai ce na sani na ji na sani inda ya ce ya ce to shikenan na ji na sani na
والمؤلفات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يهل لهن أن يكتمن ما خلق الله به أرحامهن إن كن يؤمن بالله إن كن يؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر وبطولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم والمطلقات matan da aka sake su fa an zo kan maganar su an ce in azamin talaka in sun yi niyyar sake to sai suke Allah ya ya sani ko me ko ne kanni ne na to to shine sai aka ce wal mutallaqat matan da aka sake su ya tarabbasna su yi jira su jira su yi zaman jira abinda ake ce masa zaman idda sai an fusu hinna su jira wa kansu talata ta ƙuru'in ƙarfi uku wato mace ta zauna wata uku na idda galibi wata uku ne amma ba lalle ne ya zama wata uku ba ƙarfi uku yana iya karewa ma a wata biyu ya danganta da inda yanayin iddan yanayin jinin matar yake shi sa ba a yi maganan watanni ba sai aka yi maganan al'ada na jini da kuma na ƙarfi wata za ka samu bata mace ta yi jini na kwana uku ba in ta yi jini na kwana uku nan kuma mai yiwa ne bayan ta yi ƙarfi ya dawo mata bayan abin da yake ya wuce kwana goma sha biyar kaga idan ta samu wannan goma sha biyar goma sha biyar sau uku kaga za ta iya gama idda a cikin wata biyu don haka an ɗora abun a kan maganan al'ada ne ko tsarki to su jira wa kansu wannan kaga shi ma wannan yana nuna mana cewa duk muddan da aka bayar din nan ƙasa ne da wata har ta samu da fita daga cikin da fita daga cikin idda ta samu wani namiji ta aure shi inda ya auren ya zama cikin sauti amma wannan mutallaka da ake magana matan da aka aure su har miji ya tare da su ya sadu da su su ne ake maganan cewa za a jira wannan tsarki uku ɗin amma banda matan da aka aure su ba a tare da su ba domin dama abin da yasa ake yin iddan ana yi ne don tabri atin rahim a ga babu komai a cikin mahaifa sannan a kai ma wani namiji sabuwar yankin mahaifar da babu kayan kowa a to bayan da za a yi a gane cewa babu ajiyar kowa a cikin mahaifar sai an yi wannan jini uku ya wanke ta kwata-kwata a tabbatar babu kayan wani dan kar a ɗauki ɗan wani a kai gidan wani wannan shine asalin dama hikimar maganan idda ne to amma tun da dama tun da aka yi auren kai ba kuma tare ba baka sadu da ita ba to wane wankewa wani jiran ɗaurewa za a yi babu wani jira tun da a cikin suratul ahzab Allah subhanahu wata'ala ce malakum alaihin min iddatin ta'ataduna wala yahillu lahunna ba ta hallata ga mata su kuma ana jan kunnensu ana musu gargadi an yaka sunna su rinka koya ma kalakallahu abinda Allah ya halitta fi arhalihin nan a cikin ma'aikansu dan kawai suna gaggawan su je su yi aure su ba su gama idda ba jini bai zo ba su ce sun yi jini kawai a ji a daura aure a ɗauki ɗa a kai gidan wani kuma haka bai iya yiwuwa in mutum bai sani ba ba kuma kwararren masanin yadda al'adar mata yake bane sai mace ta ɗauki ciki ta kai maka wata uku kuma in ta kai maka wata uku yayi wata shida bayan da za a ce ba naka ba in ta yi karka ne zuwa ga nan su ne suke bukata a ja kunnin cewa su ji tsoron Allah su faɗi gaskiya in sun gama idda su sani a nan ma muke kira ga duk waliyai da suke ɗaura aure yasa za ku gani a nan masallacin to auren da aka kawo sai na tambaya budurwa ce ko ba zawara wasu sai su za abin ya musu bambara ba to abin da yasa ake tambaya budurwa ce ko ba zawara ce idan ba zawara ce ka tambayi waliyinta ya tabbatar ta gama idda don saboda karka zo ka ɗaura aure a kan idda kuma daga baya muna ta samun ta sake sai irin wani ana samun ta sake sai irin wani kawai ba a yi wani cikakken bincike ba shi uba ko wali bai tambaye ta ya tabbatar sosai ba wata akan ganganci wata akan jahilci sai a zo a ɗaura aure kuma ya bayyana da cikin wani to dole ne masu ɗaura aure su bincika su tabbatar babu ciki tukunna sannan suka ɗaura aure matuƙan matan ba budurwa ba ce in kunna yuminna billahi in dai su matan nan sun yi imani da Allah wa yawmil akhir da ranar lahira kar su ha'inci mutane su ɗauki ɓarawo su kai gidan wani domin da ka ɗauki ɗan wani ka kai gidan wani ka kai masa ɓarawo ka kai masa mai wahalarwa ni ban haife ka ba in ciyar da kai in shayar da kai in na zo na da suka gaji dukiya na ya zaga ya yi babban sata ko saboda haka bai hallaka ba wannan ko ɗa ne ko na waje ne ko ɗan wani ne ko na waje ne ta zo ta kashe auren auren ya mutu ta zo ta zauna tsawon zamani kuma mai yiwuwa tana kyashanci kuma ta yi kyashanci musamman zamanin yau musamman zamanin Allah ya sauwaka aka yana faruwa da yawa ta yi shashanci da wani jiya an ɗaura mata da wani aure kuma yau don za a ga tambayoyi yanzu na rashin kunya ma Allah shaidan yarin jaye na yi gaba aikin ma shaidan ya ne ko shaidan yarin jaye na yi kaza da ita kafin mu yi aure kai ne shaidan ne to duk ana samun irin wannan mutum zai ce to kaga ga shi dai wanda ya fi da ita ga shi nan dai shi ne amma ba ɗa ba ne na halal tun da kafin aure ne aka faru saboda haka wannan fitina ce babba wanda kuma wannan duk shegantaka da abubuwan da kuka yana faruwa a cikin al'umma wannan yana daga cikin abin da ya kwantar hutun rashin tsarkin asali mafi yawancin yara ne marasa albarka wanda aka haife su ta hanyar fasikanci iyaye mun lalace sai ga mutum wai wani zai zo wai manemin auren yarsa ne ya zo ya ɗauki ya kai wani ma uwar ne ma yana nan sarkau ko za ta yi waya wani ka zo ka ɗauki wancan ka kai da wuri kaza suna gadara ai suna da manemin aure yana da mota sai zo ya ɗauke da ya kai ta domin kuka san me ya faru ko su fita su je su shiga mota su yi hira su rufe kansu a cikin mota ga sunan dai samari da yawa ga mutum ya ɗau har wanda ma kana mamakin ma shi ya kamata a ce shi wajen tarbiyyar ne yana da hankali zai zo ana haka yaro ya zo ya goyi yarinya a mashin waye wannan kuma ya ce ai manemin aurensa ne sun fita abinsu to ina suka je ai ya kai ta anguwa ne to ya kai ta hotel ka san hotel ya kai ta in ya kai ta gidansa ka san gidansa ya kai ta to irin wa'annan sai ka ake ta haihuwar yara ba su tausayi kowa ba su da imani saboda ba su da ba su da tsarki ba su da albarka ya'ya ne da aka haifa ta hanyar banza da shekun da yake ta haihuwarsu a gidaje matar mutum ta fita kawai ta tafi abinta ta je ta yi hidimanta ta dawo ki je mana ba ki san inda ake sai da kayan ba ne a gashi nan ki je santarar da ki saya ni na ruwa na ba ke kika san kalan da ya dace ba zuzun mu abu sai kuma ya zaga abin da ba haka bai ce lalle ka ci amana kai ka fita kai ka bata kofar da ga sunan sun cika mana santarar sun cika mana mu da gawa har ma kamar mata sun fi yawa a kasuwar kuma an ce wa karna fi biyuti kunna wala tabarran da suka rurrun tabarru da jahiliyatul ula amma wa'ancan yan baya ga dangin masu masu ƙaryan sunna duk sun fitta mata sun kora su layi sai su je su in sun yi lullubi shi kenan ai daga sun sa ne mara wajaji ta dora a kan ta ma dai ba shi kenan ba ne da ta sa ima shi kenan ita abinta ta tafi inda ta gada ta ga an yi kata-kata da ayan alkur'ani amma ana maganar sunna babu inda aka ce mace ka rinka yawo yadda ka ga dama babu wannan a musulunci wani lokaci na shigo mota daga kano don zo nan sai aka yi waya ga wata mata motar fasinja ne aka yi mata waya ɗanki yana ta kuka a da yankin wallahi kun rasa inda za mu yi ko ya ya ganye ku ta lallashi ta babu gida ne kaza kaza kaza abin ta kai shi ta shigo mata su kai amma gaskiya bai dace ba sai ne ana ta tsoro kenan sai ta ce to kasuwanci haramun ne ai malamai sun ce kasu ya hallaka kuma sai da tuna kadita ma ai kasuwanci take annabi ya aure a inda Allah ya haɗa ta da damuwa sai ta dube ni ai ga malami nan ma malam ko ba Khadija Khadija ba ba ba ba ba ba yar kasuwa ba ce sai to ni ba ruwa na da hirar amma tun da kin sa ni yanzu kin sa ni cikin haɗari dole in yi magana tun da kin kawo magana tambaya na addini bayan da na yi amma ban so in sa ba ki sai na ce eh lalle kasuwanci take yi sannan annabi ya aure ta har ta neme shi zai mata fatawu na ce mata lokacin kuma lokacin ma jahiliya ne ba a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam na farko abin da ya kamata ki sani ba a aiko manzon Allah ba babu shari'a amma duk da haka me yasa ka nemi annabin ya zai mata kasuwancin ba ta je da kanta ba sai aka ce yawwa yawwa ma da ta ɗan me yasa ta nemi annabin a jahiliya ne ba a musulunci ba amma ita ba ta ce bari ta tashi ta je dubai ko ta je sam ko ta je ina ne ta je ta siyo kayan ba sai ta ke neman waye zai je ya mata kasuwancin duk da jahiliya ne ba musulunci ba addini zuwa ku daina ɗauko addinin musulunci kuna gurɓata shi da son dukiyar a sai ƙiƙa mana har muka zauka ba wanda ya mana wasu makaryatar sunna duk sun lalata matan mutane sun faɗarar da su sun gaskiya musu abubuwa sun rikita musu abu ba yadda yake ba ai ai kasuwanci Allah ya hallaka mace da kasuwanci to kai haka ne to yaya za a yi wa ƙarfafi biyu sai kunna ta yi aiki kuma sai wasu masu suka ce ai ya nisa annabi ya azarci matan annabi ne matan annabi ne aka ce wa karna biyu wai dukkan sauran matan jahilai kuma su yawon ko na ce sayi da na umar shi ya taɓa cewa ɗansa kar ya hana matarsa ta je masallaci dan ya ce wallahi baba zan hana ka ya zazzage ina ce maka da karkabar matan da take ce mun wai wai wai za ka hana ta ina cewa kar ka hana ta da za ka hana kenan ana nan sai darba ta zo kansa wani lokaci ya ga irin yadda abubuwa suka lalace yana kaliba sai matan su za ta je masallaci sai ya hana daga yau ba za ta je sai ta ce ya za ka hana mu bayan annabi ya ce la tabbaru ima Allah da masajid Allah akaramakin la ya ce a je masallaci na yi saranda wa kafin ne inda kitabin la wa rabbin man rasulullahi ya a je masallaci na yi saranda shi ne kyale da da yake hakimi ne ta je masallaci da azuba durduru na sai ya fita ya zagaya sai je masallaci ya same ta tana nafila cikin duhun dare na na wajen asuba sai je kama sai mace sai rungume ta sai kitikiti da kyar sannan ya sake ta ya sake ta ta fito ta gudu ta dawo ya tafi ya je alwallahi da masallaci ya ja sallah ya ja sallah ya dawo gida yana da umar inna lillahi umar da ya faru inna da ce me ya faru wani mara imani wani mara imani ya shiga wurin mata da ke a shiga masallaci ah daga yau wallahi na yau daga yau wallahi na daga yau ko ga hadisin Aisha لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء لمنعهن المساجد da annabi ya rinki abin da mata suka fara a zamanin ta fa ta ce wallahi da ya hana su zuwa jami'i a masallatai aisha ne take faɗin wani magana kare ga hadisi sahihi waɗancan masu sulsuna sunna ɗin in ba su san littattafai ba manya-manya ai sun san littafin alwazir min fiqh sunnati wal kitab al aziz littafin ne wanda su ne mai su suka buga kuma irin kayan su ne to a cikin sa akwai hadisi a wajen maganar zuwan masallaci na mata wanda hadisin nan na ummu humayd al-sa'idiyya ummu humayd al-sa'idiyya ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah ina son sallah a masallacinka kuma a bayanka ina jin natsuwa ina yi sallah a masallacinka a bayanka ya ce gaskiya ne yi sallah a bayana a masallacina akwai natsuwa amma wallahi sallar ki a masallacin anguwan ya fi sallah a masallacina yanzu da Allah ya duba yawan lada sallah a masallacin annabi nawa ne lada dubu kowace sallah ɗaya ladan wata sallah da kai a wani masallaci dubu ko ai na haram da dubu ɗari ko na haram haramul makki amma ya ce sallah a masallacin angonku ya fi sallar ki a masallaci masallaci ne ya ce wallahi sallar ki a cikin gidanki ya fi sallar ki a masallacin angonku wallahi sallar ki a cikin ɗakinki ya fi sallan ki a tsakar gidan an muhammad bin sa'ida kuma hadisin nan bai da wata illa ta ko'ina kuma tun annabi na da rai yayi wannan shi da yake la tamdahu iman allahi masajid allahi shi ya ga masa wannan to wannan muna magana fa zuwa masallaci to ina magana zuwa kantar almajir zuwa mu da lawar zuwa tsufa fito zuwa ina ina ne zuwa CRC zuwa waye wannan ido waye wannan ido kuma ana magana mutum ya mai addini ne kuma har ku ce ku ne wanda ba san kunna ga wanda kuke ce musu yan bid'a yan jahiliya da su ko kofar gida sai da daddare kuke fita yanzu kuna tsammanin ku shiga aljanna dan kin dawo daga makaranta kin taso kina ta hira a layi kowa yana jin sautin ki kaza kaza kaza kaza bel bel bel bel bel bel bel bel ina magana ya gudunna min aswatihinna ina magana ya gudunna min aswatihinna wa ya bazna furujahun to saboda haka wayannan abubuwa mun wuce gona da iri shi yasa Allah ya kawo mana bala'o'i da jarabobi iri-iri har a kai ga bunda manzo sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu sa'atu illa ala luka illa ala luka ibn luka ba za a yi tashin kiyama ba sai akan shege dan shege yanzu da yawancin abin da yake faruwa yan mata sun yi abin da bai dace ba da wani ko da saurayi ko da wani saurayi da ba wace gari ko wace garin wace gari ko sati daya ko wata daya an zo an maka aure a kai duk abin da aka je ana haihuwa gashi da aure aka haife shi amma ba aure tunda auren an daura shi babu wannan abin da muke magana wannan shine mahallin jari maganan cewa ya tarabbasna bi anfusihinna salasata quru kafin a daura aure sai mace da aka sake ta tayi tsarki to in ba saki ba ne zina ne ko wani shubha taki na rashin sani dole ne sai ta yi idda ɗayan nan na istibrari sannan a ɗaura aure duk auren da aka ɗaura ko babu wannan istibrari na wancan mahaifa ko na wanda ya zai aure kan ne ko shi ne ya sadu da ita ko ya kai sadaki don yanzu a yawa wanda suke halakar da mutane nan ai ya ba da sadaki a hallaka masa saduwa da mace duk zina ne ko ya ba da sadaki zina ne wanda ya ce aure ne makaryaci ne ya yi ma annabi ƙarya domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la nikaha illa bi sadaqi shikenan ayo la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adli kuma shi wanda ya bada sadaqin nan da za ka gamu da shi bayan an kai sadaqin ka ka ji labari ka ce kaiwa da wallahi baka da kirki a ce kai aure baka gaya mun ba ka ce aure kuma ta yi mana ba na ji kaka sai a aika da ke ne na aka shi ma da yadda ya yi aure ba ƙarya ne to da haka a ci da kyau wannan ne daidai lokacin da ya kamata mu ja kunnen masu irin wani kada ka yarda ɗanka ƴarka ka fita da wani waje ko hira aka zo ka sa ka a wurin da kowa na ganin juna mutane na ganin abin da suke yi don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yaqalu wanna rajulun bimra'atin laysat lahu bi maharami kada a yadda a yi biyu ku biyun ku kadai babu wani maharami tare da dole ya zama to wurin da ana wuce ana ganin abin da ake sai dai ba musulunci ba za a yi ba wannan shine musulunci amma mutane sun ce su ba za su yi wannan ba to shikenan ba za su yi musulunci ba kenan amma su bar cewa su musulmi wannan shine dokokin Allah to shine ake gaya musu irin waɗannan in kin san kun yi wani abu mara kyau to gara ki faɗa da ki bari a ɗaura muku aure ina kira ga 'yan mata da samari da suke auratayya in ka san kun yi wani abu mara kyau gara ka faɗa a ɗaga muku ɗaurin aure sai an samu idda jini ɗaya gara ta faɗa a ɗaga mata ɗaurin aure ta samu idda jini ɗaya a idanunmu ‘ya'yayen da wanda ma suke da kyakkyawan kulawan iyaye da tarbiyya irin na iyaye to fa in aka ce wai za a daura mata aure nan da wata to wata uku ake yi ba ta zuwa ko ina ko aikanta ba a yi tun kafin a daura aure wata uku an tsare ta a gida ba ta zuwa ko ina in an ta a yaki tsanuwanta an kusan yi mata aure duka wannan ba wai don suna tuhuman 'ya'yan ba a don wai kawai a tabbatar an samu wannan menene prevention ko is better than Allah ya so wannan dole ne mu yi wannan yakin domin wannan shi ke sa ake haifa mana ɗa a haifa maka ɗa ya rinka ce maka mena wallahi ni ni fa ni fa ka kauye mun ɗanci fa ba ɗanka ba ne ai ba ɗanka ba ne ai wallahi ni ba baka mun adalci ba fa a ina ai to wanda zai zo ne ma ina no ya sai muke ga ma magana da walakin da walakin don haka ai kokari a gyara na'am na'am in kunna yumna billahi wal yawmil akhir na'am wa bu'ulatuhum wa bu'ulatuhunna ko ga an ja gurin ko mazan su a haqqu bi raddihinna su ne da tantantan su dawo da su fi zalika a wannan mudda din na salatu da qur'in in aradu islaha idan mazan suna son a gyara aure a lokacin da aka sake ta tana cikin jinin nan guda uku bata gama ba to nan ba wanda yake sai ya zo ya ce mata uffan dan matar wani matar wani ne tana idda bata gama ba kala maganan aure ba za ta gyara mata musamman na saki gara ma na wabati amma na kace ba kalan da za ka gaya masa don matar wani wahiyar wahiyar zaujatuhu mu a littafin mu na fiqh haka muke koyarwa ko wahiyar zaujatuhu ma da mace iddati matar ta ce mata tana cikin dan haka tana nan matar aure da miji kisa ma ba a ce ma ta je gidan wani ta yi idan ba a zanta ta yi a gidan to ko da ta je wani gida matarka ne ba wanda ya yi hallata ya zo ya mata magana yadda alfarman matan aure take da haka take to a wannan lokacin mazar su ne suka fi tantanta su yi raddi da su dawo da su gida idan su yi nufi akan yi dama shi saki ba wai ana yin sa ne dan a rabuwa wani lokaci akwai na horo yana tana hala tana ta rashin ji tana ganin kawan ba zai sake ta ba yayi yayi yayi abu ya gyaru yaki yace to je kina sake gumi ya karyo mata ta ce ohanka asaran ka ne menene menene bayan ta tafi ta kullum ɗaki ta yi ta koka kukan fike za a zuwa ta ohanka ta bi nonon fari ɗaya ɗaya ɗaya tana koma tana zuwa gidan ba ba kin ji wani ya shi ke da kai ya kika jawo kai wai wai ta bushe idanu wai ta abin da wai bai dame ta ba to dai yan koke koken da aka ce to ga shi gashi kowa ya ji gari yanzu wancan wani ya ga ce ki kaza kaza aka ko an ta faɗa an ta ke mu dama ba muna jin hali kaza kaza kaza kaza wannan kaza wannan kaza to daga nan aka zo ai ba haka ake ba kai kuma daga abu kawai sai saki ka yi haƙuri mana mene da mene kafin dai wata ukun nan ya dawo da ita ko kuma a'a matar mutumiyar kirki shi kuma azzalimi ya yi nan ya yi nan ya nan har ƙarshe dai Allah ya taɓa bakinsa ya ce ya sake ta aka zo ce yanzu ka sake wance da ka daddana ko ɗanka yau za ka samu mata irin wannan yadda ma ake tausaya mata wani irin riko kake mata kana kaza kana kaza kana kaza to yanzu ya za a yi ai ka dawo ne ta tun kafin ka gama idda to haka ne duk an ba shi wannan dama yasa Allah ma inda a ce astaghfirullah mu sai mu iya cewa kaman yayi wa maza garbe da mata cewa in ya tafarraka yugunillahu kullan sai min sa'ati idan suka rabu Allah zai haɗa kowa da daidai da shi ai ma'anar bin sa'adin nan zai haɗa kowa da daidai da shi sai tsoro babba daga mansa ba to duk yayi yayi zai gama shi daga mansa to wannan kaga idan kai da kana kyautata masa ta raina ta raina maka arziki ta maka me me me har ya kai da tsara da kai to za ta je ta samu wani kuma ta nemi dawowa ina kai kuma kayan aure ka sai babu kofa ko kuma shi yake ba zai sace ba bai ta gata mata aya a hannu don me ne ba ta gode wa ni'imar da Allah ya mata ba a baya ko kuma kai ne tana ta haƙuri da kai tana ta haƙuri da kai ka zo ka ce da wani kuka rabu shikenan wani wurin ya yi aure ya ce ya aure ya ce ai ni yanzu na samu mata da kuma ka je ka auri wata sai ka kasa maka a yara tana so wancan ba zai take ba ita kuma wannan tana ta kasa maka ta gani kullum bisa aji kenan ta gamu daga maka kenan saboda haka mu kokari mu tsoron Allah kowane bangare na mazan da na matan wannan shi ne an gane to Allah ya sa mu dace in rada in aradu islaha wallahunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf misalin abin da yake kansu to su ma za a ba su wato maza suna da haƙƙi akan mata kamar yadda mata suke da haƙƙi akan maza kowa na da haƙƙi akan ɗan uwansa kowa ya tsoron Allah ya ba wa ɗan uwansa haƙƙinsa walin rijali alaihin na daraja amma mata su sani maza fa suna da daraja a kansu domin su ne jagoransu su ne masu ciyar da su su ne masu shayar da su su ne masu yi musu sutura wallahu azizun Allah mabuwayi ne ba abin da yake gagararsa hakimun mai hikima ne lokacin da ya tsara muku shari'o'i yadda za a zauna lafiya صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أكبر الجهاد العزيز معنى ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين malam Musa na gidan Allah Allah wanda Allah ya masa gafara masa rasuwa Allah ya masa gafara Allah ya ji karsa Allah ya kyauta mafarkinsa sannan kuma akwai bayan Allah da suke roƙon addu'a akan bukatun su fatiha salatul fati Allah ya biya mana bukatun mu na alheri kuma abin da suke nema bukatun su Allah ya biya mu abin da muke gudu na shari Allah ya tsare mu na rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر العاقل حكم الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Malam Musa, wa na ba ba